وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci na nefa wanda yau muna 27 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 27 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalatu wassalam 2025 wanda yau shine ranar rufe tafsirin insha Allah sai kuma abinda Allah ya riga ya rubuta a kawunan mu ko mu dawo ko ba mu dawo ba al'amari yana hannun mai kowa mai kowa kafin mu ci gaba akwai yan tambayoyi da arama da karatu
wannan bayan ta yi sallama da kuma fata alkhairi wa malam take cewa ita dai mijinsu ne ya ƙara kishiya ko ya ƙara musu abokiyar zama. To ganin shekara shi da kenan baya shiga ɗakin su sai dai shiga ɗakin amarya idan zai ci abinci sun tambaye shi dalili ya ce musu shi saboda ɗakin su akwai yara. Malam tana buƙatar shawari da za su yi su magance wannan To ni na farko ni sai gan nake kama ba zai faru ba. ni dai gaskiya a tunanina kamar ba zai faru ba yauwa na dai san wayansu ko lokacin ko a samu matsala a bangaren uwar gida ko a samu matsala a bangaren amarya wani lokacin za ka ga surkulla ne ita uwar gida za ta yi ta don ta raba ma'ana miji da amaryarsa wani lokacin kuma ita amarya ce za ta yi don ta raba miji ma'ana da uwar gidansa duk wannan na gani na gani shekara ɗaya na gani shekara biyu na gani shekara uku amma dai gaskiya ban taɓa ganin lokaci dogon zango irin wannan ba gaskiya sihiri ne ake sihiri ne ba wani abu ba ne ba sihiri ne ko shakka makar ku yi ko dai gare ta ko kuma ga wani daban amma sihiri ne don a raba tsakanin shi da matansa kawai wannan ku je ku nemi masu harka ta sanin harkar warware sihiri wanda suka san abin sani na hakika ku kai kuka da izinin Allah za a ware muku na fada muku na ga irin wannan ita ƙarshe ma ita ta nemi ma ya daina zuwa gurinta na ga irin wannan har guda biyu ita ta nemi ya daina zuwa gurinta saboda in ya zo ma ba wani abin da yake faruwa in ya je ɗaya gidan kuma gidan amarya lafiyarsa kalau shi ma abin yana damun shi shi ma bai sanya yake ciki ba amma da ikon Allah kuma da aka dace da magani ne ba ma sanar da ne ba sai dauka ciki aka sanar da da kun ga alhamdulillah gaskiya ku je ku ne masu harkar islamic chemist ba yan buga buga ba masu yi domin Allah masu yi dan ikhlasi dan akwai wanda gaskiya suna yi abin su baya yi saboda ba su sa Allah a gaban su ba neman kuɗi suka sa a gaban su to shi kuma tasirin magani irin wannan da imanin mai shi da imanin wanda ake wa an gane ko dai yana da alaka wajen samun sauki ita wadda za a yi wa maganin da kuma shi kalan kansa mai yin maganin tunda ai addu'a shi magani kamar addu'a ne ko ita kuma addu'a Allah ya fi karɓar na hanta hannun bawa mai kyawun hali mai imani mai tsoron Allah tunda mun karanta aya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ko ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li ko wali uminu bi la'allahum yarshudun kun ga kenan ashe in kina so ubangiji ya kula da ke in kin roke shi ki roƙonki shine ki kokarin ki zama kina kusa da Allah bi ma'ana kina da ga ubangijinki to kin ga kenan baya da za a yi kina harkar bokayenki ko kina cutar kishiyarki ko kina cutar ƴaƴan mijinki ko kina cutar sulukanki ko kina cutar wasu ko kina da wahali na banza kuma nan gefe guda ga wani bawa Allah ya dora shi akan ki yana gasa miki aya a hannu to ba fa yadda za in ki roki Allah kuma Allah ya ji roƙonki dan ki ma baki da zuciya tsarkakekkiya kyakkyawa an gane ko to shi yasa sautari wasu lokacin zaka ga muna addu'a Allah yana kyale mu me yake kawo haka saboda zukatan ba su da kyawu mu ma muna da wani kulli akan ƴan uwanmu shi yasa wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne fa na zaune sai a da majalisi da sahabbansa sai wani bawan Allah ya wuce sai manzon Allah a ɗaya ruwayar da ya wuce manzo Allah tambaya ce kun san waye wannan a watar waye kuma da ya zo ya wuce sai kafin ya wuce sai manzo Allah ce yanzu dan aljanna zai wuce sai haka wannan bawan Allah ya wuce washe gari ma manzo Allah ya ce yanzu dan aljanna zai wuce wannan mutumin ne da hassa uku wani sahabin manzo Allah sai ya ce shi ko sai ya bibi wannan mutumin ya ga meye yasa wani aiki yake har Allah ya faɗa manzan Allah cewa ɗan aljanna ne saboda haka yana wucewa sai ya samu sadaf sadaf sadaf sai sahabin da ya ɗauki takalmin shi sai ya bi bayan wannan mutumi sai da ya bi shi har ya ga inda ya shiga gidan shi shi kenan dare na yi kawai sai ya kulle ya nashi ya nashi kawai sai ya kwankwasa ma wannan mutum ya ce da Allah baƙo ne ka yi haƙuri na zo ne mun dan samu rashin jituwa da babana dake so ka dan taimaka ka bani dan zauna dan kwana biyu kwana uku yace to ba damuwa ya karbi bakuncin shi suna kwana tare in garin Allah waye tafi gurin harkokinsa daman shi leken asiri ya kai shi wace ibada kowane hali gare shi wanda har Allah da yake saman bakwai ya sa shi aljanna kuma har aka sanar da manzon Allah shi wannan halayen zai je ya kwaikwayo shi ma ya ko zai samu wannan aljanna ƙarshe dai da ya gama kwana ukunsa shi bai ga bakon wani abu ba ba canjin komai bai ga yana wani kiyamun laili ba bai ga yana wani karatun qur'ani ba bai ga yana wani azumin nafila ba ƙarshe da zai tafi ce kaga magana ta gaskiya abin da na faɗa maka ba haka bane ne ba wani bako bane ba kaji kaji kaji abin da ya faru akan ka ga abin da manzon Allah ya faɗa na biyo ka ne don in ga me kake nema nake aikatarwa ko Allah ya sa nima in samu aljanna sai ce kaga dai ba abin da nake kawai ni dai na san in na zo kwanciya na kan kwantawa ba ni da kulle ko gillin kowa a zuciyata wannan shi kadai na san ina yi to shi yasa manzo Allah yake cewa in istata'ata an tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin fa fa'al manzo Allah ce in zaka iya ka kwanta ka waye gari ba ka da kullatar kowa a zuciyarka ka aikata haka to kun ga yanzu fa me ya ja masa har aka bashi aljanna ba fa wai ake karba addu'a sama kadai amma bashi aljanna dama addu'a da kake aidan neman menene aljanna ce ko to shi an bashi aljannan ma me ya kawo haka kawai baya kullatar kowa to yanzu ya za a yi mu ma'ana waccan ta juya miki kai ta janye mijin kuma ki an waye gari kina gulmarwanci kina zalintar mai gida kina zalintar kaza in zaki shekara dubu kina addu'a Allah ba zai ji addu'a ki ba to shi yasa ina ba ku shawara ku yi kokari a karan kanku ku gyara imanin ku ku gyara kuma alaka ku da yan uwan ku baki daya sannan sai a nemi magani na kwarai sai a je a sanar da shi da izinin Allah za a warware wannan sirri insha Allah Allah samu dace
wannan tace assalamu alaikum Allah ya kara daukaka da basira mana wata tambaya aka karanta ranar shi ne kuma muka ga kamar bata fito ba
ne ne ban fito ba ko tambaya ce bata fito ba to inda in tambaya ce bata fito ba waye tambayar ita ita in kuma jawabin ne bai fito ba to sai a faɗa mun me bai a gane a jawabi na ba na'am tace haila bayan ta yi wanka na'am tana fitowa sai ta ga jini ya matsayin wankanta haila ne
to ya matsayin wankanta sake maimaita maganar da sake maimaita maganar
haka aka rubuta ta ce me tace haila bayan ta yi wanka tana fitowa idan ta yi wanka ko haka ta rubuta ai gwaranci ne na'am gwaranci ne abinda take so ta ce ma'ana ta yi wanka na janaba tana fitowa sai jinin al'ada ya zo mata ina ga haka ne maganar ko kamar haka ne ko in dai haka ne to ai inda tana da fiqihu ma mai yawa ai a waccan amsar da na bata ma za ta warware wannan menene warwara shine ai duk lokacin da ka tabbatar cewa kayi wanka bayan ka gama duk abin da zai biyo bayan wannan wanka ba zai warware shi ba inda cewa ta yi janaba ta same ta amma kafin ta shiga wanka kuma sai jinin al'ada ya zo kun gane me nake nufi to anan iskalin yake amma wannan magana ta inda haka ne ba wani rikici a ciki janaba ta same ta amma wani uzuri yasa ba ta yi wanka ba saboda ayyukan gida ko tana son ta bari sai ta dafa ruwa ko makamancin irin wannan kafin ta kai ga wanka kuma sai ga al'ada ta zo haka ne to kaga yanzu ana bin ta bashin wanka ga in wannan jinin kuma ya dauke kuma ga wanka na biyu to shine na ba ta amsa a wancan karancewa in ta tashi sai ta yi wanka daya da niyya biyu an gane to nan din ma ai hakan ba shi ba haka bane ba shi wannan tunda ta tabbatar ta yi wanka to abin da zai zo baya din nan aini wancan na amsa mata ne akan cewa ta gama wanka sai kuma da ta miƙe sai ta ga wani abu ya zubo wannan abin da ya zubo kuma yana da alaka da abin da aka yi a baya na ce in dai ta tabbatar ta yi wanka cikakke dan ta miƙe ko ta sa kayanta ta ji kuma ta jike wannan ladayar ba matsala tana ta yi kinin ta yi wanka ta yi tsarki an gane ko to wannan aikin tabbatar kin gama wankanki ko da kaya ma biki sa ba sai jinin al'ada ya zo wanka ya yi an gane mai nake nufi amma wala Allah ta kai ruwa ban daki dab da fara wanka ko ta fara wanka kawai sai ta ga jini ya zo ko ta fara tsarki kenan kawai sai ta ga jini ya zo to kaga ai tsarki ba wanka bane ba ko to kaga yanzu dole ta tashi kawai ta miƙe ta sa kunzugu ta san cewa yanzu ana bin ta bashi wanka ma'ana na janaba in jinin kuma ya dauke ana bin ta bashin ma'ana wankan daukewar jini kaga in ta tashi sai ta wanka biyu da niyya daya insha Allah
daga ƙarshe kuma ina ga haka ne aiko eh insha Allah daga ƙarshe kuma dama fata alkhairi ne sai kuma duk sauran takardu guda hudu da bamu karanta ba neman addu'a da kowace ta ambaci bukatunta da haka shi yasa muka musu rogo me da me da me suka suke suke so Allah ya ba su To wata dai kuma tana eh, miji to wata kuma matsalar kishiyarta to wasu kuma jinya idan ba to masu jinya dai ma ba zan manta ba muna ƙara sa wannan bawan Allah na jiya a cikin addu'a wanda ya fada rami ya samu matsala ubangiji Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi ka fada wannan bawa naka amin Allah ka ba shi lafiya ya Allah Allah ka ba wannan bawa naka lafiya kuma abin da ka jarabe shi da shi Allah ya sa ya zama kafara a gare shi Allah ya sa ya zama kafara a gare shi yan masu addu'o'i din muna cikin bukatu ga sunan birjik an gane ko muna da yayaye masu cikuna muna addu'a Allah ya sake su lafiya muna da kanne masu cikuna muna da iyaye masu cikuna duk Allah ya raba su lafiya Allah kuma ya sa albarka abin da za su haifa baki daya sannan insha Allah idan mun kai karshen karatunmu kuma za a yi addu'a baki daya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم عليهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائلون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce kalla duk wannan surutun da yake ba haka bane ba ya fanshi kansa da matar shi da 'ya'yansa da duk dangin shi baki daya kai karshe ma ya ce wa man fil ardi jami'an duka ya ubangiji na fanshi kaina da mutan duniya baki daya thumma yunji bi ma'ana sannan sai ka tsere da ni ya Allah sai Allah ce kalla bi ma'ana wannan abin da yake faɗa ba haka tsarin me yake ba inji Allah inna halaza kawai makomarsa wutar laza ita kuma wannan halin wannan wuta nazza'atan lishawa ashawa iyal bashra wannan fata ta jiki bi ma'ana nazza'atan lisha mai mannewa ce ko ka ce nazza'a mai fizgewa ko mai mannewa ce ga wannan fata ta dan adam tad'u man adbara tana kiran duk wanda ya juya wata walla ya bada baya wa jama'a ya tara dukiya fa au'a ta zama a balle safin shi innal insana khuliqa halu'a haqiqa Allah ya halicci mutum mana halu ga shege roga rowa ga kuma kudayen abun hannun mutane idza masahu sharru jazua da matsala ta same shi sharri sai raki sai kwarmato sai kwanzagwalo wa idza masahu alkhairu manua da kuma alkhairi ya same shi to marowaci ne baya san kyauta illa almusallin kadai wanda ba su da wayannan dabi'u sai bayan Allah masallata alladhina hum ala salatihim daimun wayanda su ne suke dawoma akan sallolinsu ba sa shigar da wani lokacin sallah da wata sallar sai inda larura amma in dai ba haka ba daimun kuma suna sallah a farkon lokaci wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wanda kuma sune a dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne sawa'un wannan haƙƙi sananne na zakka ne zakkan wajibi ko kuma na ma'ana sadaka ne sadakan nafila almuhimmu dai ma'ana ba marwata bane ba wannan kyautar tasu da suke badawa kuma lisa'ili sawa'un mutun ya zo ya kwankwasa musu gida ko ya kira su a waya ya roke su shine mai tambaya kenan ko wal mahrum da kuma wanda shi kamamme ne amma saboda tsabar wayewa kana ganin shi ka san wani da matsala halawa na baka da kaza ne ko halawa na akwai abin da yake damun ka da kaga irin wannan saboda karanta kawai sai ka je ka dauko ka bashi ba sai ya roka ba wallazina yusaddiquna bi yawmiddin da kuma masu gaskata ma'ana ranar hisabi yawmuddin bi ma'ana ayyumul hisab yawmut taghabun an gane Allah ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun kuma su ne masu tsoro da karsashi da razana gurin azabar ubangijinsu saboda sun tabbatar inna azabar rabbihim ghairu mamun azabar ubangijinsu ba bar amincewa bace ba komai zai iya faruwa in dai baka samu kanka a gidan aljanna ba to har yanzu igiyarka tana jike saboda haka baka da nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka ganka a cikin gidan aljanna amma in ba haka ba to akwai tashin hankali komai zai iya canzawa shi yasa waɗanda suka san Allah suka san waye Allah to duk irin ayyukansu na ibada ba sa ganin zai kai su aljanna shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa in dai ba kafafuwa na biyu naga duka sun shiga gidan aljanna ba dan na taka ɗaya ba zan tabbatar na samu gidan aljanna ba sai na ji su duka to shine inna azaba rabbihim ghairu ma'mun sun tabbatar azabar ubangijinsu ba a bar amincewa bace ba wannan azaba kuma bi kulli anwa'iha zamu gani insha Allah wallazina hum li furujihim hafizuna sune masu kiyaye farjojin su abinda ya danganci ma kusa da ma'ana zina ba sa yi balle su yi zina inna azaba rabbihim na'am ita illa ala azwajihim sai dai ga matayensu bi ma'ana me yasa aka yi magana sai dai ga mataye ba ce sai ga mazajensu ba saboda a ɗabi'a ɗan adam yana da mata yana da bayi amma mace abu ɗaya gare ta ko tana da bawa baya halatta bawanta ya kusance ta sai dai kai ne in kana da bawa yake halaka kusanci mana baiwarka shi yasa Allah ce illa ala azwajihim sai ga mazajensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka kwarkwarore ko fa innahum ghairu malumin idan suka je suka biya sha'awarsu ta kafofin nan guda biyu ko dai ta bangaren matayensu ko ta bangaren bayinsu to su ba abin zargi bane a gurin Allah subhanahu wataala faman ibtaga wara azalika amma duk wanda ya biya wa kanshi sha'awa ba ta hanyoyin nan guda biyu ba ba ta hanyar mata ba ba ta hanyar baiwa ba ya je ya samu garde dan uwan shi ko ya samu ci ‘yar uwarta, ‘yar uwarta samu ci ‘yar uwarta, ko ta yi wasa da hannunta, ko ya yi wasa da hannun shi, ko da sabulu, ko ma da menene, Allah ce, faminifta ga wara a zalika, duk abin da wanda ya nemi koma bayan wannan wajen biya wa kanshi sha'awa, ba matarka ba bai waka ba, Allah ce fa'ula ika humul adun, wayannan su ne wanda suka taka ma'ana iyakar Allah, sun taka dokar Allah, Allah kuma ba zai bar su ba wallazina hum li amanatihim kuma sune da wayannan bayan Allah nagari masu kiyaye amanonin su wa ahadihim da alƙawarin su ra'un Allah ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sune wanda in an ba su shaida suke rikewa ba a sayan su ko ba a sayan shaida su da kudi wallazina hum ala salatihim yuhafizun sune kuma masu kiyaye sallolin su an ambaci dazu an sake ambata yanzu zamu zo magani menene Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramun wa'annan tabbas Allah ya ce suna cikin aljanna ana girmama su bi ma'ana suna cikin aljanna ana kuma karrama su to nan zamu ga duk wa'annan abubuwa da Qur'ani yake ba mu wannan labari duk fa da mu dauki darasi duk fa gargadi ne Allah yake mana kamar yadda na faɗa mana je ba wani abu da dan adam zai zo ya samu kanshi a kiyama face sai da Allah ya gargade shi a gidan duniya idan kaga an wayi gari ɗan adam ya shiga wuta to daman tabbas shi ma a karan kansa ya san wutar ce tafi dacewa da shi an gane ko tunda ai mun karanta mun karanta ko a cikin suratul mulk ko ma salakakum fi saqar me suke cewa lam nakum minal musallin kaga she ba zalunta su muka ba wa ma zalamnahum walakin kanu walakin zalamu anfusuhum ba mu zalunce su ba sun zalunci menene kawunan su duk yadda kake da kiki shari'a ta maka bayanin komai filla-filla ba abin da aka ɓoye yanzu tun daga fara karatunmu na farkon da muka fara anan muke ta magana akan shirka muke ta magana akan zuwa gurin bokaye muke ta magana akan zuwa gurin yan tsibbu amma ka gani saboda tsabar hali irin naku yau za mu rufe amma wata ta rubuto mana wata ta shaƙe mata miji kenan ba ku jin tsoron Allah har yanzu kenan kawai wa'azi muke ba ku a ɗauka eh wallahi alazim ku sani mai magana yana cewa in kunta la tadri fatilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu azamu shi ilimi in baka sani ba ka zauna da jahilci bala'i ne in kuma aka sanar da kai baka yi aiki da ilimin ba bala'i bi ne ya za mu zo wajen kwana talatin muna faɗa muku ma'ana shirka ne wannan ba addini ba ne ba kafirci ne kuna gani manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam sahu yake gyara sahabbai za a gwabza yaƙi sai ya ɗan zunguri wani sahabi da ƙotar mashinsa sahabin nan ya kama ciki ya ce wayo ya rasu da ka zungure ni a ciki ya ce subhanallah ka yi haƙuri sai ya ce gaskiya rasu da so nake na rama ya ce to rama ya ce in rama sai ci aini ba ko ba kaya a jikina ka zungure ni sau da ka yi rasu ka ɗaga mayafinka nema in zungure ka inda ka zungure ni da babu kaya a jikinka sai manzala ya ɗaga mashi kawai manzala ya ɗaga masu kawai sai ya sumbaci jikin manzan Allah sai ce ya rasu ina jin ƙanshin mutuwa ta a wannan jihadin ina so ya zama ƙarshen abin da zan rabu da shi a duniya na jikinka ya rasulullah yace amma ya zan rama ya manzon Allah kenan ne ake so mu gane anan idan har manzon Allah zai zo a ce yayi abu har ya bada dama a rama ina kuma ni ina ke kin cuci mijinki kin cuci abokiyar zamanki kin cuci ma'ana ƴaƴan mijinki waye baki zalunta ba ke ce kullum dama ai ta riga ta ce ko wai inda ya adaboka da malam za ta yi maganinta ta ce wai ko za ta yi yawo ba zani sai ta ga bayanta ba ka ta faɗa ba ba ka ta faɗa ba a ba ka ta faɗa ba ko ba za ku faɗa gaskiya ba kenan ba za ku faɗa gaskiya ba kenan aka ta faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya taka wa kowa birki duk wanda za ki je gurin shi da zummar ya baki ko ya miki shi ma ɗan adam ne irinki ba wani wanda yake da matsayin fada a gurin Allah sama da menene bauta shi yasa duk in kika je gurin wayannan to kin je gurin arna kafirai akwai halaccin ki ce malam a taimaka min da addu'a saboda matsala iri kaza haka ne wannan addu'a kika ce ba ta kika ai miki maganin kaza ba ko a miki kaza ba to ya kamata mun tsoron Allah subhanahu wataala to shine Allah yake cewa kalla inna halaza ai magana ta ƙare duk wannan abin da zai faɗa na zai ba mu kaza zai ba mu kaza zai ba mu kaza inda za ka gane cewa ashe da giya da bala'in azaba yakan sa maye kaga wannan ai maye ne wannan ai magana ɗan giya ce ko ba ku gane ba ne wannan magana ɗan giya ce kai ka yi aika aikanka a gidan duniya ka more an yi maka wa'azi ka ƙi ji yanzu kuma gashi ka samu kanka a kiyama ya kamata a maka hukunci a saka a wuta sai ka ce a'a ya ubangiji ni a tsirar da ni ga matata in tsira kenan mata ita ba ta da rai kenan ko Allah ga ga dana in tsira kai ya ubangiji duk dangi na ma na baka da dangin mahaifiyata da dangin ma'ana mahaifina duk na baka ni da tsirar da ni ya Allah Allah bai kula shi ba yace kai duk mutan duniyan ma wa man fil ardin ma duka na baka ya Allah ka tsirtar da ni kaga har mu kenan ya bada to da Allah wannan magana hankali ce hai magana mahaukaci ce ita dan giya ce wannan to shi yasa da wanda azabar Allah ta nuna shi da dan giya dukkanin su magana su iri daya Allah ya ce nazaatan lishawa tana manne ko tana cizge fatar jiki malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya magana da shi suka ce ba inda yake filin na ɗanɗanon zafi menene a haba ba inda yake filin na ɗanɗanon zafi irin menene wannan fata ku kalli wani tsari na ubangiji yanzu kaga sanda hannu ce guda ɗaya haka amma fatar da Allah ya yi a nan ba ita ba ce a nan ku gane abin da kyau yanzu ku mata inda a ce fatar ma'ana nan irin ta nan ce za ku yi aikin girki wallahi ba za ku iya ba amma da yake komai na Allah mai tsari ne sai ya fatar tafin hannu daban ya fatar ma'ana tsintsiyar hannu daban ki kalli ma'ana kafar ki can yadda Allah ya bambanta wannan tafin kafar ciki inda kike takawa yanayin fatar daban in kin yo sama kuma ƙorinki yanayin fatar daban saboda wancan dama an san za ta yi take-take na ƙaya ne na rana ne na duwatsu sai aka mata wanda ya dace da ita wannan kuma aka masa menene na daban shi yasa kuma in za ki kalli fata fuskarki da fata hannunki ma da bambanci ina fata an gane shi yasa duk abin da kaga Allah ya to da tsari to wannan ma da Allah ya ce ma'ana nazza'atan lishawa abin da yasa saboda ba ina dan adam ya fi jin zafi idan idan an kona shi a fatar jikin shi shine hikimar Allah ya ce ta da umman adbara wa tawalla ita wannan ma'ana wuta tana kiran wanda ya juya baya ya kuma kauda kai malamai suka ce meye ma'ana adbara meye ma'anar tawalla wanda a fassara za ka iya ganin su kamar ɗaya ne amma a'a tun da suka zo guda biyu da bambanci wannan suka ce adibara da ma'ana ya juya baya a ma'anar jin abin da Allah yake faɗa wata walla kuma shine wannan ma'ana ana maganar kuma ya kawo da kai ya tafe shi wasu malamai suka ce a adibara shine wanda aka waye gari ya tafe shi wata walla kuma ana magana ya watsi da magana ma bai ma san ana faɗa ba ala ayyata halin ko me yayi sabu ubangiji ka'ida kamata in Allah yana magana ka saurari maganar ubangiji dan sakon Allah ne Allah yake badawa Allah ya ce me yasa yake mana wannan wa jama'a fa'awa dan ya ga ya tara an gane ko ya tara dukiya ta zama abin lissafin shi shi yasa duk mun karanta ayoyi baya guda biyu yadda Allah yake nuna mana ɗabi'a ta mulki da kuma dukiya cewa duk wanda yake da mulki ko da dukiya kaɗan ne ba zai girman kai ba sai wanda Allah ya kare domin dukiya tana sa mai ita ma'ana gururi mulki ma yana sa mai shi ma'ana gururi a ƙa'ida kuma malamai suka ce ba wanda ya kamata in za a inda gururi amma abin da ake nufi da guri da girman kai inda girman kai abin yi ne duk duniya malami ne kamata ya girman kai domin malami ne tenuwarsa ba ta karewa amma duk wani mai mulki yana da tenuwa ba haka ba ne yanzu barin ba ku gajeren misali kalli wancan shehin malamin mai tafsirin ƙur'ani na maiduguri ya mutu amma har yanzu kamar bai mutu ba kalli Sheikh Jafar kalli albanin Zaria kalli irin malaman mu su bawa Ibrahim mai shinkafa an gane ko irin irin irin su malam Muhammad Usman duk ga sunan magabatan mu sun mutu amma har yanzu ba a musu ritaya ba amma yanzu ka faɗa mun wani mai mulki ne ya ban mulki ko ta sauka ko ya mutu kuma wanda har yanzu amatansa yana na irin waɗannan malaman babu sannan shi malami ko ina gurinsa ne zai iya zuwa ya wa'azi amma mai mulki iya garinsa iya kasarsa ne yake da mulki kuma sannan mai mulki duk wanda yake mishi ma'ana bamban bada da risinawa dan mulkin nan yake mishi mulkin nan na sabace masa fa zai daina amma malami kai dan ba kuɗi kake badawa ba ba komai kake badawa ba kana ana maka ne kawai dan menene alaka ka da manzon Allah in ka ga an barka to ka bar manzon Allah da kake alaka da shi kenan wannan zai nuna mana cewa me yaddan mu al'ummar manzon Allah cewa dukkanin mu ɗaya muke kan mu ɗaya ba wanda ya ɗara wani sai da tsoron Allah duk wanda aka wayi gari kuma ya ba daidai ba da wuce a faɗa mai kuskuren shi ba to saboda haka dan adam sai ya ga idan an bashi dukiya sai ta bashi girman kai shine Allah ya ce wa jama'a fa'awa ya tara dukiya ta zama abin lissafi account kaza ina da kuɗi kaza gari kaza ina da gida kaza ina da ma'ana floti kaza jaha kaza ina da shi ma'ana unguwa kaza ina da shi kuma duk wa'annan fa abin da dan adam ya tara wallahi bai sai cinye su ba ko da iya inda zaka bashi kash din kudin filayensa da kash din kudin gonakinsa da kadarorinsa da motocinsa da gida duka abin da ya mallaka wallahi ba zai ciwu ba amma inda za ku ce ya taimaka wa addinin Allah ba zai iya ba saboda musiba shi yasa duk wanda yake so ya gane cewa ba shi da komai sai abin da ya kashe ya koma kan wancan hadisi manzala ce man minkum malu warisuhu ahabbu ilayhi min malihi waye dukiyar magajinsa yafi kaunarta akan dukiyarsa sahabbai suka ce ya annabin Allah kowa ya fi son dukiyarsa akan dukiyar magajinsa manzo Allah ya ce to wayannan dukiyoyi da kuke ajewa wallahi ba naku bane ba na magadanku ne abin da yake naku wanda kuka bada kuna raye kwanakin ba wani malami a facebook ya yi bayani ai da aka zo aka wayi gare mutum ya mutu amma gashi ya yi wasiyar a ba da kaza dangin suka ce wallahi ba za a bayar ba suka ce me yasa yana da rai bai yi ba sai yanzu taɓa mana dukiyarmu kawai a ba mu kayanmu kuma gaskiya ne kun ga laifinsu don me za mu je mu ta neman ka taimaka addinin allah ka ki taimakawa kuma sannan sai da ka zo mutuwa wai ka ce a doki kaza a bada kaza ƙarya kake mugunta ce a ba su kayan su kai kuma ka je ka tunkari hisabinka nan ba irin abin da fama da ake da mutane ku taimaka wa addinin Allah manzal ladhi qulilla kullum wa'azi safe wa'azi dare in ka bude taimako ake taimakon nan fa in ka bada ba araman ku ka ba ba ladan ba za a ba aramma ba kuma in ka bada dan Allah ko da aramma ya cinye ladan da kai yana nan ba ga hadisi ma'anu ba dan uwansa ya zo yana sallah asubahi ya aje kuɗi a gabansa a kulle ya san in ya gama sallan nan kuɗin nan sadaka zai bada shi kuma bukaci ne yana cikin nafilan nan kawai sai sun gube kuɗin kawai an gani ko yana gama shi kuma ya takume shi ya ce ni wallah ma iyaka arabtu ni ba kai ne nufin zan ba ba ya ce mu je gurin manzon Allah ya ce rasulullah na taho da kaza zan bawa ne shi kuma ya ɗauke ya ce laka ma a khasta wa laka ma nawaita ya ce kai abin da kai niyya ladan ya samu kai kuma abin da ka ɗauka ka je ka samu naka ne me ake kallo niyya in dai kika bada dan Allah ko an cinye wannan ladan Allah sai ya baki kayanki shi wanda ya cinye miki zulubin na kai shi Allah ya samu dace sai ya ce innal insana khuliqa halu'a Allah ya halitta dan adam menene halu shine gasan abin mutane kuma shi ga rowan nashi shuh an gane ko haka dan adam yake an gane ko kullun idan za mu kalli rayuwa ba yadda za a yi kake samu sai kana badawa idan baka bada Allah ba zai taɓa baka ba amma wallahi in kana badawa sai Allah ya baka duk malamai suka ce peace ba da taimakon addinin Allah kamar bishiya ce ka sara saman to insha Allah za ta tofu kuma tofon da za ta sai yafi na baya amma ba ma ganewa Allah ce idza masa sharru jazua idan sharri ya same shi jarabawan mu ta matsala yana da raki barmatu ya kasuwa kai ai kasuwa ba dadi wallahi ai kasuwa ba dadi malam kawai haka nan muke zuwa kawai magarin da yake zauna gida saboda yara wallahi kai muke zuwa kasuwan nan amma ba abin da ake fahimta a kaga yanzu kukan wa yake kawa kukan Allah amma lokacin da kasuwa take garawa yana faɗa muku ne ai kullum masallaci ma a sahun ƙarshe yake me yasa saboda ba a dawo da kasuwa da wuri an gane ku kuma in kullum an dawo da kashin miya a leda da lemo da ayaba ba za ku ji gumba sai dai kullum ya fito yana gyatsa yana sakace amma da kasuwa ta juye baya fa duk inda ya zauna majalisi surutu zai kai Allah wadannan shugabannin nan kai shugabannin ba tsoron Allah shugabanni ba imani an yi kaza an yi kaza an yi kaza to shine Allah ce idza masahu sharru jazu'an in wani jarrabawa mutashari ta same shi mana mai raki ne mai kwarmato mai kwanzagwalo an gane ko haka dan adam yake kuma mata duk kuna da wannan ya samu yar mutane yana gallaza mata azaba amma yanzu an kawo wadda za an kawo wadda ta saita shi ai ai wannan matar ta malam da can waccan tana masa abin alkhairi baya fada ko yana fada shiru yake yi yanzu kuma an kawo daidai da shi wala Allah amarya uwar gida ta addu'a Allah ka bi min haƙina sai gashi Allah ya kawo daidai da shi ‘yan bana bakwai irinsu in ta faɗa ya faɗa ko ba haka bane ba in ya ɗauko bel ita kuma ta ɗaura ɗan kwala a ƙugu sai dai a daku to kaga yin sakamako ai ya zo ko yanzu ko ina surutu da mata sun lalace ba tarbiyya ba tsoron Allah a can baya kuma da yake jin daɗin yana galaza wacan yana faɗa to wannan ɗabi'a ɗan adalci Allah ka shirye mu yace kuma wa iza masahul khairu manu'a in alkhairi kuma ya same shi mana manu mai hanawa ne marowaci to ai wallahi ka san kasuwar ce yanzu ka san aikin ne yanzu yana fa samu amma ba zai faɗa maka yana samu ba saboda rowa Allah ya ce amma ku sani ku kalla da kyau wa'annan halaye da halu'a da jazu'a da manu'a amma wa'anda za a faɗa mana ba sa waɗannan halaye wannan shine abin da ake so ku gane wa'annan ɗabi'u guda uku da kwanzagwalo da rowa da raki masu wa'annan ɗabi'un ba su aikata su an gane kenan in ka ga mutum na irin wa'annan ɗabi'a wa'annan halaye guda uku to baya kan waɗannan halaye da Allah zai faɗa mana yanzu shine abin da ake so ku gane ga su na farko illal musallin sai masu sallah sallah kuma irin yadda manzo Allah ya ce ayi sallu kamar ra'aytumuni usalli ga kunan sai ki tsaya a kan miro wajen minti arba'in awa ɗaya kina gwalli amma sallah cikin minti uku kin gama don Allah wani babin kunya bane ba in an tara kaddar ma kin yi minti biyar asuba biyar azahar biyar la'asar biyar magariba biyar isha'i biyar minti nawa kenan eh a ce baiwan Allah dan girman Allah dan zatin Allah a ce kwata-kwata Allah a awa 20 awa 12 minti 25 kaɗauki ka ba Allah babin kunya ba ne wannan wallahi wata mata yana fula kafin sallar farilla ko bayan sallar ba ta yi ba ruku'u mai kyawu ba sujada mai kyawu ba komai mai kyawu kuma ya yi magana tana son aljanna to ya kamata mu ji tsoron Allah to saboda haka shi yasa sallah abba ce mai matukar muhimmanci shi ya sa manzo Allah ce awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyama as-salat farkon abinda Allah zai fara wa bawa hisabi dan al-qiyama shine menene sallah sallah ce matakin farko shi ya sa mu yi kokari duk abinda muke ciki mu ga mun tsira akan sallah idan sallah ta gyaru to duk sauran ayyukan ma an yi afuwa a kansu ba za a yi dogon bincike ba shi yasa in kin ga mutum na yin sallah kotan kurciya ko yana yin ta waya waya ba ta da kima a gurinsa to wallahi ba shi da kima a gurin Allah subhanahu wataala sai ka gan ku mata ba za ku tashi ku sallah ba bari in gama kaza bari in yi talge bari in yi shara bari in gama kaza wannan ba daidai bane ba kuma lokacin sallah ba sai kin ji an kira sallah a masallaci ba azhar na yi ne idan rana ta kauce daga tsakiyar sama ko da sha biyu da minti goma ne azhar ta yi la'asar kuma tana shiga idan inuwa ki ta yi daidai da tsawonki an gane ko magriba kuma na yi rana na faduwa isha'i na yi ma'ana shafiƙi na ɓuya an gane saboda haka ko kina da agogo ko ba ki da agogo wannan rana agogon ki ce kina ganin wannan yayi ki tashi ke sallah wallahi din ne yin sallah akan kare Allah ba zai wulakanta ta ba kuma wata shaydaniya Allah ba zai ba ta dama akan ta ba to amma ba ma sallah kuna gani yadda Allah subhanahu wataala fa yace yayi magana akan sallah cewa tanha anil fahsha'i wal munkar in dai kina sallah karbabbiya za ta hana ki alfasha da abinki to ke ba kya sallar balle yake kina ganin ta a zaune ba za ki ta yi ta sallah ba ba ruwanki ke biki ba ita ma ina za ta yi giggidan da kuma ba a tsaye da sallah ba to ba gidan alkhairi bane ba shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah as-salatu fi awwal waqtiha abinda Allah ya fi so duk a cikin ayyuka shine sallah a farkon lokacin ta Allah kamar na gamda katar yace allazina hum ala salatihim da'imun ku kalli abu guda uku a wayannan ayoyin da aran ma ya karanto sallan nan ta zo a guri uku Allah ya ce illal musallin sai kuma ya ce allazina hum ala salatihim da'imun sai ya ce kuma wallazina hum ala salatihim yuhafizun dan Allah wannan bayana muku muhimmancin sallah ku kalli can a cikin bakara magana fa ake ta haƙoƙi na zamantakewar aure ko kawai sai Allah ya tsinke ta hafizu ala salawati was salatul wusta ka gani fa magana aure ake maganar mu'amala ake zamantakewar rayuwa amala sai ya tsinke kawai sai aka ta maganar sallah wannan ana nuna miki darajar sallah ne addinin musulunci in kin dauke kalmar shahada ba abin da yake sallah matsayi a musulunci baki da karanka takaf an gane to shine Allah subhanahu wataala ce sune ala salatihim daimuna masu tsayuwa akan sallar su kullun zaka same su ba sakaki kuma akan lokaci suke kayan su wallazina yusaddiqu yusaddiquna bi yawmiddin kuma sune wanda suke ma'ana gazgata ranar sakamako ranar hisabi shi yasa kuna gani sai manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu me hikimar anan gurin manzo Allah sai ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girma bakonsa wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira ya girma makocinsa wai me kuke fahimta a wa'annan hadisan me yasa yanzu dukkaninmu nan nayi imani ba wanda bai da akwai lahira ba to amma me yasa aikin mu baya tafiya da wannan hadisin to wallahi ba mai da lahira bane ba kadai ai inda mun yadda da ta Allah ne mai ita ne yake faɗa can ba karanta muka Allah ce manzal ladhi yuqridullah qardan hasana ba ba ka Allah ce ba wa zai ba wa Allah rance Allah ya ribanya masa inda mun yadda da wannan magana ta Allah za mu rowa ne gurin taimakon addinin Allah ba za mu yi ba ashe kenan kaga muna faɗan lahira amma a baka amma wallahi a aikace ƙaryatawa muke yi Allah ka kiyashe mu jahon sai hana ne yake an gani to Allah ya ce wace wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayr ma'mun da abin da ake bukata anan shine ka bauta wa Allah dan abu biyu wannan kullum ba mu ba irin na sufaye ba wai sufaye da suke cewa wai ba za ka bauta wa Allah dan ni'imarsa ba dan aljannarsa ba a wai sai dai ka bauta masa mana dan tsoron azabarsa a'a ai wani ya zo mutuwa ba shi da lafiya manzo Allah ya je duba shi ya ce ya rasulullah innaka litarin zunubaina abin yana firgita ni ya ce in kuma na kallar hamar ubangiji sai in samu sauƙi sai manzan Allah ya ce ai la yastami ani hazani fi qalbi mu'minin wa'annan shu'uri wannan filin din irin guda biyun nan ba za su hada a zuciyar bawa ba a irin wannan gurin illa ammanahu Allahu mimma yakhafu wa atahu mimma yarju manzo Allah ya ce ba yadda za ya mu'mini ya zo irin wannan jinya kuma ya zama yana yana jin wannan abin a zuciyarsa guda biyun nan face Allah ya kubutar da shi daga abin da yake tsoro kuma ya bashi abin da yake kwadai ashe me ya kamata kenan kullum mu kalli yawan zunubanmu mu kalli kun fadin rahmar Allah amma muke ji cewa inna bada rabbika la shadid kuma mu kalli inna rabbaka ghafurur rahim to sai kalli wancan ka kalli wancan Allah ya mana gamdakatar to shine Allah ya ce inna azab rabbihim ghayr ma'mun azabar ubangiji ba abar amincewa bace ba abin nufi a nan gurin komai zai iya canzawa yanzu duk abin da muke ai ba musamman ne ba an karba ko ba karba ba muna da tabbas ne ba garanti amma yanzu laifukan da muke yi tabbas ai mun san an rubuta na yi zagi ta yi zagi ya ɗauka ya wancan ya yi gulma da wancan wannan kun san automatic an rubuta amma yanzu a cikin masallacin nan dukkan mu baki ɗaya akwai wanda zai ɗaga hannu ya ce billahi tallahi na yi imani azumi na na biyar ga wata ko na goma ga wata ko na ishirin ga wata Allah ya karɓa akwai mai wannan tabbatsin ko kuma akwai mai ita wallahi sallar dare na tara na kaza Allah ya karɓa amma ko kiran zai ko kai kiran zai in kin yi gulmarta ko kin ɗauki kayanta ko kin zalunce ta ko kin mata ƙarya confirm an rubuta miki laifi ashe kun ga ɗan adam yana cikin tashin hankali yana da imanin ayyukansa na ibada ba tabbas amma ayyukansa na laifuka fa akwai tabbas to na zaman lafiya a wannan tsarin namu babu zaman lafiya an gani ba kwanciyar hankali shi yasa to ba a amincewa lamarin ubangiji na karanta muku hadisi ummu na aisha take faɗa in hadari ya haɗo manzon Allah baya zama guri guda zirb ya shiga ɗaki zirb ya fito tace ya manzon Allah ya rasulullah me haka tace ke aisha yace ke aisha ban sani ba wannan hadarin ko ashi Allah zai halakar da al'umma ta kin ga wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah ba haka bane ba ai amma mu muna da wannan muna da wannan abun ai lokacin ma zan sa kiɗa ko in sa wani waka in tabacci na wai za ta yi daɗi ba rana ba zafi ba haka bane ba amma rasulullahi hankalinsa a burgice yake saboda Allah ya taba halakar da wata al'umma da hadarin shi ma yana gudun kar a yi tashin haka Allah bai faɗa masa hakan zai faru fa amma yana firgita ka ga me yake nuna maka wannan sanin Allah kawai mutum wai kawai sai da ai shi sallah ai ina sallah ai ina kaza ai aljanna kai tsaye mahaukaci ne wannan har ka ga mutum in kun je umara ko aikin hajji wai in ka masa magana to mala hajji nawa ne dan kwa ɗaya ta baci ne matsala kuma a ciki ko umara nawa ne dan na bata guda ɗaya kaga wawa Allah ne ya fuskonto ya ya miƙo takardar taka kaga an karba Allah ka kiyashe mu wannan rashin sanin Allah ne duk wanda ya san Allah ba zai wannan haukan ba wallahi Allah ba baka sakin jiki da la ya amanu makar Allah ila alqawm fa aminu makar Allah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ba mai amincewa lamarin ubangiji sai hasararren dan adam kuna gani shi wancan sahabin da yake ya san Allah sai in ya sa kafarsa daya aljanna ba zai tabbatar dan aljanna bane shi sai ya sa ta biyu daya kuma sahabin yace in duk duniya Allah zai shela cewa kowa dan aljanna ne sai mutun daya yace wallahi ina tsorni ne mutun dayan nan ka kalla ka gani fa amma kai kana ba kanka garanti Allah ya sauke to shine Allah subhanahu wataala ce wallazina hum li furujihim hafizun masu kiyaye farjojin su duk wani abin da ba sex ta hanyar aure ba haramun ne kuma duk wani abin da zaka yi wallahi kai abin zargi ne a gurin Allah yanzu ma kaga magana ta kare da ba hanya bi mace ba to yanzu ba ta ɗayan ta kare tunda ba jihadin musulunci yanzu hanya ɗaya ne kadai in mun ganka kwakuma da mace matarka ce in ba mace bace fa ba matarka bace fa sunanka daban ba za ka ce mana baiwa ka bace ba ko akwai bayi yanzu babu Allah ka kiyashe mu Allah ya ce illa ala azwajihim sai fa akan matansu kadai aw ma malakat aymanuhum ko abin daman su ya mallaka babu su yanzu fa innahum ghayru malumin su ba abin zargi bane ba saboda haka kuna nan kuna abuwa da yawa kuna amincewa mazajen ku saboda suna da kuɗi suna luwadi da wallahi ko kuna abubuwa gashi nan barkata duk kuna yi billahi lazi la ilaha illa huwa rabbul duk wacce ta mutu tana wannan ɗabi'ar ɗaya wuta ce yar wata ce mijinki ba shi da ‘yancin ya sa ki abinda ba addini ba ne. Allah ya ce, Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an nashi'itum, matanku gonakinku ne, ku zo musu ta inda kuke bukata, amma bana ta dubura. Za ka iya zuwa gurin iyalinka a kowane lokaci, amma bana ta dubura. Duk abin da ka miki ƙarya ne ba shi da haƙƙi akan wannan, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi. In mijinki ya ce ki ya saba wa Allah karki yi, ko kai ki sa hijabi wallahi ki ce hijabi ba dokar ka bace dokar ubangijin ka ce bai isa ya ce miki ki bar hijabi ki bar a to ai mai gidana ne shi ba so za ki ci gidan ku ke da mai gidan naki za ku bayani a gaban Allah akwai abin da mai gida yake da fawa amma akwai abin da ba fawar sa bace ya shiga gonar Allah an gane da kyau ko shiga gonar Allah ce miji ya ce kake sa hijabi kuma ki amince masa ki ce sai kin sa ko ya ce baya son haihuwa ki ce sai na haihu manzo Allah ya ce ai aure a haihu kuma inda zaki samu matsala ba wata zai auro idai tabbanka miki maganin fulani tabbanka miki maganin fulani ya bata miki mahaifa karshe kuma ya watsa da ke a aure wata bai gama da ke ba ke kuma saboda i love you kin masa biyayya kin cutu to Allah ka kiyashe mu Allah ya faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim adihim raun wallazina hum bi shahadatihim qaimun wallazina hum ala salawatihim ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun wayannan duk dabi'un su ne halin wayancan ne wayanda ba inda suna irin waɗannan abubuwan to ba za ka same su da abubuwan guda uku malaki shoyin juna ne duk wanda ka same shi da abincin guda uku to yana da matsala wa'annan da Allah ya ambata wanda kuma ka same shi yana da waɗannan abubuwan da Allah ya ambata to baya ci wa'ancan guda uku kenan sai magana cewa Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa in ya baka ka gode mishi ba karfin ka bane ba ba iyawarka bace ba ba dabara ka bace ba shi lokacin wancan kafirin da aka faɗa masa me yace ai dukiya ce mun gaje ta tun daga iyaye da kakannin kwarewa mu ce da iyawan mu ba haka bane ba inna ma utitu ala ilmin indi kwarewa iya kasuwanci ne ya kawo Allah ta faka safana bihi ko wa bidaril ard to sai muka tsaga kasar da dukiyar da shi duk muka shigar da su ciki kasa kuma ta koma normal to yanzu ina karfin nashi babu saboda haka ya al'umma annabi mu koma ga Allah subhanahu wataala mu hawo jirgin min tsira ubangiji subhanahu wataala ya saka wa arama da alkhairi nan muka daga dan ba ko ni ko wani ko wanda Allah ya kaddara anan za ku tashi shekara mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kurakurai kuma ubangiji ya yafe mana karatu wa'azi kullun yana da wani abu guda daya wata za ta yi tsamanin gulmar ta aka kawo gulm malam kau to na rantse da wanda ya busa min numfashi ba wanda ya kawo gulma kowa in kin ga an taɓo ki ɗabi'ar wa'azi ce kuma ba ku san wani abu ba shi mai muku wa'azi masumi ne shi ma ai mai laifi ne ko to in dai za ka yi wasu aje kai ma kana yi wa kanka ai akwai abin da kai ma halinka ne in ka zo kana faɗa kai ma ka san ɗabi'a ka ce to amma wai ku ba ku gane sai ku ɗauka kamar kowa dukan ku aka tare ana ta wa'azi a'a shi ma mai wa'azi yana wa kansa wa'azin tunda shi ma ya san kurakuran shi ya san laifukansa ya san inda yake ba daidai ba lokacin da suke yaban sai na ababakarin Allah ya ƙara masa yadda kai ka dace ka zama khalifan mu kai ne kaza addu'a ayi yace Allahumma la ta'khudhni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna waj'alni khayran mimma yadhunnun haka yace Allah yace karka kama ni da wannan yabona da suke yi ni ne kaza karka kama ni da wannan Allah waghfir li ma la ya'lamun kurakurai na ni da kai su bu sani ba Allah ka yafe mini Allah yadda suke daukaka ta kuma Allah ka kai ni sama da haka wannan shine addu'ar mu'mini kenan kun ga mai wa'azi ma yana wa kansa wa'azi saboda haka do da aka biyo ta kanta shi ma malam ya biyo ta kan kanshi an gane ko a yi haƙuri duk wanda muka mata ba daidai ba muna neman yafiya mu dai mun yafe ko arama mu dai mun yafe muku buku mana komai ba buku taka garin mu ba buku zubda mana gari ba buku kuma kwaba mana gari ya jike ba saboda haka mun yafe muku kuma ku yafe mana in Allah ya yi za mu sake haɗuwa to in kuma sai a firdausi to wala Allah sai a firdausi waje ce wannan malam wannan in ningin ce nace Allahu akbar ashe mun tsira baki ɗaya kenan Allahu akbar Allah ya nuna mana wannan rana na'am
masha Allah Allah ya saka